لا يستمع الله من الشيطان الرحمن الرحيم والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha biyu ga watan rabi'un sani shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da ishirin da bakwai ga watan nobamba shekara ta dubu biyu da ishirin cikin ikon allahu subhanahu ta'ala za mu ci gaba da karatun wani littafi na albalagatul wadhiha inda insha Allah za mu tashi alhaqiqa wal majaz alhaƙiƙa wal majaz wannan kuma shine darasi na takwas na'am alhaƙiƙa shine dukkan lafazin da aka yi amfani da shi da ma'ana na asali majaz kuma shine dukkan lafazin da aka yi amfani da shi da ma'ana wanda ba na asali ba za mu gani ka'idan mu tana cewa almajazul lugawi huwa lafzul mustamal idan ce almajazul lugawi shine huwa lafz shine lafzin da almustamal da aka yi amfani da shi fi gairi mawdi alahu ga ma'anan da ba shine aka ije dan shi tuntun asali ba li alaqatin saboda wata alaka da ke tsakanin ma'anan asali da kuma da ma'ana da kuma ma'anan da ba na asali ba ma'a qarinatin tare kuma da wata alama mani amin iradatul ma'anil haqiqi wacce za ta nuna maka cewa watan alam alaka qarina alaman da za ta hana ka ka gane cewa kalmar an yi amfani da ita ga ma'ana ba na asali ba waqad taku wal alaka bainal ma'anil haqiqi alaƙar da ke tsakankanin ma'ana na hakika wal ma'anar majazi da ma'ana na majazi wanda ke ba na asali ba kattakunul mushabaha za ta iya zantowa kamanceceniya ce kamar misali mutum ya ce na ci tuwo wani kuma ya ce na ga wani tuwo a kan doki kaga tuwon da ke kan doki mutum ne mai kiba ko? to me alaka tsakankanin tuwo na asali da mutum shine mushabaha me karina in aka ce karina shine dukkan lafazin da zai nuna maka kaza kalma kaza ba an yi amfani da ita ne da ma'ana asali ko na ko ko hakiki ko kuma ma'ana asali ba misali na ci tuwo wannan ma'ana na haƙƙi na asali ne kuka ba na asali ba kaga na asali ne me ƙarina me ke nuna mana cewa kunan na asali ne saboda cewa na ci tuwo to wani lafazin ci ɗin nan yana nuna cewa ita ce ƙarina da ke nuna lafaziyya kenan an ji ta lafazin sannan kuma na ga wani tuwo akan doki ko na ga wani tuwo na jan doki kaga ai tuwo na haƙi asali bai motsi ma ballanta na ce ya ja doki to kaga ina jan doki ja ɗin nan shi ta ce ƙarina alaman da ke nuna mana cewa tuwo nan ba haƙiƙi ba ne ita ce ake ce mata ƙarina kwambancin nan ko kamar misali girgije da ke sama da wani mutum mai kyauta wani sai ce misali ga wani mutum mai kyauta a ce mishi girgije yanzu a girgije ya zub da ruwa shikenan wani mutum zai tafiya ko kuma ya fito sai a ce ga girgije ne cikin alkyabba yanzu kaga girgije cikin alkyabba yanzu nan na nuna mana cewa ai girgijen asali bai shiga cikin tufa ma ballanta na ce an sami cikin alkyabba to kaga me yasa aka aro lafazin girgije wanda ake amfani da shiga girgije na sami mai zub da ruwa da mutum saboda alaƙa da ke tsakaninsu ko to alaƙar nan shin kamanceceniya ce ko ko hali ne hali ne saboda haka akwai inda za ka ga alaƙa ta kazanto kamanceceniya ne wani lokaci kuma hali ne hali ne lafazi wadda ke bangane mai yake mai bangane tambayin da kawa duk kaza an yi amfani da shi ne ga ma'ana na asali ko ba ma'ana na asali ba lafazin ana ce mishi karina ka gane wani indication da zai nuna maka sannan kuma idan ya zama ka duba tsakankanin ma'ana na asali da ba na asali ba za ga dole dai akwai alaka ko akwai dangantaka tsakankaninsu to shi ne alaka ka gani ƙari na ɗin ce ko ta zama mushabaha ko ta zama haliya ko makamancin wannan wal alaka bainal ma'an al haqiqi wal majazi wal ma'an al majazi alakan dake tsakankanin ma'ana na asali da kuma ma'ana na majazi figurative meaning kenan kad takunu al mushabaha zata iya zancewa mushabaha kamanciciniya ce wa kad takunu ghayraha zata iya kasancewa kuma ba kamanciciniya bace wal qarina kad takun lafziya qarinan da zai nuna maka kaza an yi amfani da shi da ma'ana na asali kuma na ma'ana na asali ba zata iya zancewa alfazi ne ta fito wakar ta kunu haliya kuma za ta iya zama hali ne kawai da ke nuna cewa akwai alaƙa tsakanin kaza da kaza idan muka dubi misalanmu al'amsila ƙalibin al'amid ibn al'amid ya ce ƙamatu zallilu ne mini shamsi nafsun a habbu ilayya min nafsi قامت تذللني ومن عجب شمس تذللني من الشمس قامت تذللني gatanin ta miƙe tana min inuwa min shamsi daga rana nafsun ahabbu ilayya min nafsi wata rai ta ce na so fiye da raina mafadin wakan a mafadin karatun karanta wakan shine nafsun ahabbu ilayya min nafsi qamat tudallili min shamsi kun gani kamatu zallilu ne gata nan ta tashi tana min inuwa shamsun wata rana wa min ajabin yana daga cikin abin ban mamaki ko kuma bari mu tafi da shi haka kawai kamatu zallilu ne ta miƙe tana min inuwa wa min ajabin abu ne wanda yake mai ban mamaki yana daga cikin abin ban mamaki shamsin wata rana tuzallilu ni tana inuwance ni tana shamakance ni mini shamsi daga shamsi rana to idan muka duba anan shamsin tuzalli shamsi kun ga anan gashi an yi amfani da lafazin shamsi ko shamsin tuzallilu ni mini shamsi ga lafazin shamsi guda biyu to dole ya zama daya an yi amfani da shi ne da ma'ana na asali ɗaya kuma majimana ne na majasi kumfance ni ko? to da ya ce shamsun tuzallilu ne wata inuwa ce take wata rana ce take min inuwa ya ji shamsu a nan tuzallilu ne za ka gane cewa ba ma'ana ne na hakika take dauke da shi ba saboda ai rana na asali ba ta inuwan cewa yana nufin wata masoyi wata wata masoyi ce ita ce ta tashi tana kare shi daga rana to kaga anan malqarina almani'a min ma'anar hakiki ko al'asli shine tuzallili ne ita ce karina lannan karina lafziya kenan lafziya kenan ash-shams nabi kuma waccan nan hakiki ne hakiki ne mun gane to menene alaka mal alaka baina shams al-ula wa lafzi shams as-saniya al-mu'arrad allati laha ma'rifa kun gane me alaka take tsakanin su haske ba dalla jamil jiddan ba dalla to hasken ta wajen me kenan ta wajen kamanceceniya ko ko hali ta wajen kama kamanceceniya ne sun yi kama ubacin na ko kamar yadda rana na asali ke shining take haske haka ita ma masoyan nan nasa tana da fuska ne mai haske yauwa wai menene suke cewa wai so hana laifi ne ko menene soyayya hana ganin laifi ko to ka gani to ita rana ta da ba a sa asali ba tana da fuska mai kyau mai haske rana ita ma tana akwai alaka ita ce mai cice mushabaha fa inna shams ash-shams al-majazi ay shams lafz ash-shams al-ula al-awwal shabahat ash-shamsa ath-thaniya kun gane ko to saboda haka ina ma'anar ina lafzul majazi anan shams na farko na farko shamsul ina ashamsul hakikiya nan ta biyu mai ma'arifa ashamsu mun gani me yasa aka ja nan da cewa shamsu na farko ga majazi ne saboda an ce tudallil ne ita ce karina lafziya nan wal alaka bainakuma huwa al hiya al mushabaha bainal shams almajazi wa shams alhakiki mun fahimci wannan ko wa qala al-buhturi buhturi na cewa yusufu mubarazat al-fath bin khaqan li asad yana siffanta fito na fiton da aka yi tsakankanin wani da yake yabo ana ce mishi al-fath bin khaqan da kuma wani zaki mutane ne guda biyu suka hadu dukansu dakaru ne suka yi shi ne yi waƙe su yake cewa falam arzir ga mai ne asu daga min kuma irakan idan hayya batu wani su kaza ba falam arzir ga mai ne dirgamai musanna ne na dirgam shi ne zaki falam arzir ga mai ne gaskiya ban taɓa ganin waɗansu zakoka biyu ba asdaka min kuma irakan wanda suka kai gaskiyanku ko suka fi ku gaskiya wajen irakan wajen fada ba da wannan mutum alfatu bin khaqan da kuma zaki su ne nake yake nufi da dirga mai idan hayyabatu a lokacin da aka sami alhayyabatu bi ma'ana jaban mutum wanda yake matsoraci afwan alhayyabatu mutum wanda yake mai ƙarfi na? ka ce mini? ok haka ne na farko ko? idan hayyabatu yan lokacin da aka samu alhayyaba wata mutum wanda ke jaban maroci a matsoraci wanniksu da mai rauni kaza ba suka yi fada wannan akwai wanniksu galibin nusar da ke tare da mu za ka babu wawun din idan hayyabatu wa niksu kazaba a lokacin da aka sami mai rauni da matsoraci suka yi gardama e kazaba suka yi gardama suka yi karya wata suka yi gardaman kokawa suka yi kowa ya faɗi maganan ƙarya akan zai iya galabtan dan uwansa wajen kokawa ko faɗa hizaburin wani zaki ne masha ya bugi ya take keniya ya bugi yana neman hizaburin wani zaki da faɗa kun ga lafazin hizabur guda biyu kowannen sa ana nufin zaki to labudda ya zama ɗaya hakiki ne ɗaya kuma majazi ne wa agalabin min alqawm sannan ga wani zaki daga cikin mutane ya gisha ya lullube agalaban wani zaki ba su lalwaji mai kwarjinin fuska mai kwarjinin fuska to kamar yadda muka magashe ya amfani da zaki guda biyu da ya ce hizabirin masha ya bugi hizabiran hizabrun masha ya bugi hizabra wani zaki ne ke neman wani zaki to hizabru na farko majazi ne saboda hizabru al'asli la ya bugi al'ahad zaki asalin shi bi shi bai neman fada sai dai a neme shi sai dai a neme shi in zaki ya bunƙasa to sai dai lokacin da yake buƙatar abinci ya je banke ya ci amma sai dai a faɗo mishi hizabirin wani zaki ne mashaye taka ya bugi yana neman hizabirin wani zaki faɗa to lafasin hizabirin nan na farko ba hakiki ba ne majazi ne me yasa saboda lafasin karina a nan da ke nuna mana hizabirin nan hiyar mani amin iradatin ma'anar asli aul hakiki shine masha masha mun gane ko domin ai zaki bai tafiya ya nemo fada sai dai ya neme shi wannan dabi'a su ce ke zabran nabi kuma shine zaki alhaqiqi to mal alaka baina baina hizabr al-awwal wa thani hiya mushabaha wa hiya al-shaja'a sai ai sun yi kama ne wajen karfi ko shine mana to kaga nan karina anan mecece karina ma'anan masha kaga lafziya kenan karina anan wal karina huna lafziya mun gane ko wa aglabun min alqaumi yaghsha basil wajhi aglaba wa aglabun min alqaumi sannan kuma ga wani aglab shi ma zaki ne wa aglabun min alqaumi wani zaki daga cikin mutane yaghsha ya ya fado ma agalaban wani zaki ba su waje mai kwarjinin fuska to nan ma za mu lura da kyau akwai agalab guda biyu ɗaya hakiki ne ɗaya majasi to wanne ne hakiki wa agalabin minal ƙaumi ka gani agalab na farko wannan majasi ne wannan mecece karina mal karina almaniya min radil man asli min alqaumi min alqaumi lafazin karina anan lafziya ce ko to me alaka tsakankanin agalab na farko da agalab na biyu shi ma alaka mushabaha ce fi shaja'a li'anna al-aglab al-awwal shabaha aglab al-thani mun fahimci wannan ko wakalil mutanabbi mutanabbi yake cewa wakad sakata matarin ala sayfid daula a yayin da ko a halin da ruwa ya zubo akan sayfid daula kun san sayfid daula sarki ne wanda yake yana da dukiya to shi sayfid shi mutanabbi mawakin fada ne mawaki ne na fada shi sayfid daula yana ba da kyautan kudi ga mutanabbi musamman in yayi waka a fada da makamancin wannan to shine sai wata rana sai daula sarki din ya fito sai ga roshi ruwa daga sama ya zubo mushi a jiki aka fada kun gani shine ya kalli yanda ruwa ya zubo mu wannan sai daula shine yake ci yake nuna mu yake mamaki wani girgije ne zake sama ya zubo da ya zubo da ruwa akan wani girgije kaga dai dole ya zanto dai akwai hakiki akwai majazi to shine yake cewa a cikin wakan na'am ina ne na'am li'aini kulla yawmin minka hazzun takhayyaru minhu fi amrin fi amrin ujabi himalatu dhal husami ala hisamin wa mawdi'u wa mawqi'u dhal sahabi ala ala sahabin li'aini kulla yawmin minka hazzun mafarin karatunmu shine hazzun akwai wani rabo wani proportion akwai wani rabo wanda ya tabbatu li'aini ga idona minka daga gare ka kulle yaumin kowace rana irin dan abin da yake sama na ta goma shi a dan bashi dan kudi a dan bashi tufafi a bashi hatsi in yayi waka ko shine ke cewa akwai wani rabo da nake sama gurin ka kullun takhayyaru minhu takhayyaru fi'li mudari'i ne asalin shi ta takhayyaru ta takhayyaru to sai a rata saboda laluran waka takhayyaru minhu ido na da da wani rabo na kyauta da nake sama da gare ka kullun wanda takhayyaru minhu wanda nake ido na ke ɗi mutuwa daga gare shi saboda dalilin shi fi amurin kan wani al'amari ujabin abin ban shi wanda ke al'amari mai ban sha'awa himalatu zan husami ala husami himalatu shine marikin abu himala kenan al-husam shine takobi himalatu zan husami himalatu marikin zalhusami wani ma'abucin takobi ne ala husamin gashi a jikin wani takobi husam takobi ne kun gani yanzu takobi idan aka datsa abu da shi mai yake yi yankewa ko idan sarki ya yi umarni wannan al'amarin zartacce ne shi ma yi to kamar yadda takobi ke zartar da abu in aka yi tsara da shi haka shi ma sarki in yi magana shi ma al'abarsa zartacce ne kumbanci wannan ko? to ya yi amfani da lafasa guda biyu nan da ke nuna takobi to wani takobi ne ke da ma'abu ke da mariki ko kuma ai halin takobi yana da mariki ko? madalla amma sarki shi bai da mariki ai da aka siffanta shi takobi to idan muka lura da kyau himalatu zal husami himalatu wata marikin zal husami ai sahibul husam marikin wani takobi ne gashi nan rataye ala husamin akan wani takobi ma'ana ya kalli yadda sarakuna a inda su fito za su yi tafiya sukan ɗauko takobi ko sai su rataye to ya kalli wani takobi takobi ne gashi nan rataye takobi mai mariki rataye a jikin saifin daula wanda ke shi ma takobi ne kumbancin nan ko to nan ya yi amfani da lafuza guda biyu husam husam waɗanda duke da ke nuna menene takubba kafin da takobi ɗaya ya zama asali na asali ne takobi ɗaya kuma ba na asali ba ne to da ya ce alhusam husamin wanne ne a hakiki wanne ne majazi na farko al-husam shine al-lafzul hakiki me yasa saboda shine sahibul hisam sahibul himala ce da mariki ko masha Allah to mecece karina wallafazi ne zai nuna mana al-husam din nan na farko shine hakiki saboda himala kaga nan karina lafziya ce mun gani to menene alaka tsakinkanin takobi na farko alhusam wanda yake da marki wanda yake shine hakiki da kuma husamin majazi kaga hali ne ai domin takobi halin shi ana aiki da shi to wannan aikin al'amuran zantazzatacce ne inda an yi aiki da shi to kamar haka kana zuwa wajen sarki ya bude baki ya ce ya baka kaza to ta zato ko ga wani mai kudi a gefe ya zo da wata dangare ne chief kai kaje a ƙasa kaje gashe da sarki sai sarkin ne ce ka ba wa ne motarka jif ɗinka to ko fadawa ne ma suka ce haka ya zato ina kuma ga sarki ina kuma ga sarki mun banci wannan ko to saboda haka anan zamu ga akwai lafuzza guda biyu husam mai ma'arifa na farko kenan wanda shi an yi amfa ustu'mila guna bi ma'anahu al-haqiqi li'annahu huwa sahibul himala li'annahu huwa sahibul himala wa husamin athani gairu haqiqi li'annahu laysa lahu himala saboda shi ba shi da mariki mun gane wa mawqi'u dhas sahabi sannan kuma ga mauke guri ma'ana alama tasiri dhas sahabi na wani ma'abucin girgije ala sahabin akan wani sahabi akan wani girgije kun ga yayi a ya fito zai tafiya shi saifin daula sai girgije na sama ya zubo ruwa ya sauka mashi a kafada wai alaman wannan ruwan shine mauke kun gani so ya kalli saifin daula sai ya gaga alama ma'abucin girgije ma'ana ruwan da yake ya sauko daga girgije so saboda haka anan akwai as-sahab na farko akwai kuma sahabin na biyu mare ma'arifa so idan muka lura da kyau as-sahab na farko hakiki ne ko majazi shine hakiki saboda shi yake da mene shine yake da mauke shike da mauke mana shike da alama yanzu idan sama girgizan da ke sama ya zuba da ya zuba ruwa a cikin ka za ga alama a cikin ka ko za gani ba to wannan shine hakiki na'am na'am
ala husani eh aka ce a kan kuma an ce misalin shi ne majazi ko na biyu to barin barin nan ƙara fassara shi a dan fito da wani abu shine kila za ka gane himalatu wannan zadin nan ismul ishana ne ko ko zani tafsiri malamin zamanin sahib himalatu dal husami ai himalatu sahibul hisam mariki ne na wani ma'abucin takobi wato ma'ana in aka ce al-husam shine takobi ko to shi takobin shine yake da mene mariki himala din to saboda haka wannan haƙi shine hakiki saboda me yasa ya ɗauko kalman husam takobi ya yi ara yana nufin saifin daula na biyu shi ne saboda shi da takobi idan an yi amfani da shi wajen yanka abu ko datsa abu inda an yi amfani da shi ɗin hakika ne zai raba abu ko to haka shi ma saifin daula yana matsayin sarki ne in ya faɗi magana ya zartu shi ne misali kama a cewa ta ranar kaje fada kana zuwa fada gaishe da sarki shi kenan sai ga wani ya zo a jibdinsa ko kuma ga wani mai kudi shi kenan sai sarki ya bude baki ya ce wane ka ba ya ce ma wannan mai kudin ya baka jibdin shi shi kenan dadattu ko ko ko a gaban sarki zai ce ya ki ka gani ma'ana kamar yadda sarki idan ya yi umarni al'amarin nan ya zartu to haka ma takobi to sai mu duba mu gani wani takobi ne ke da marki takobi na asali shi ke da marki ka gani to saboda a na farko ya kama shi himala to na farko shi ne hakiki mai ma'arifa na biyu kuma shi ne majazi so abinda ake son a nuna mana dai larabawa cikin maganganun sukan yi amfani da lafuzza waɗansu lafazan za ka sun yi amfani da su da ma'ana ne na asali na hakika akwai kuma lafazan da sukan yi amfani da su ga ma'ana ban- wanda ba na asali ba so duk dai lokacin da aka yi amfani da kalma da ma'ananta na asali ko kuma ba na asali ba dole akwai abin da zai nuna maka cewa wannan lafazin an yi amfani da shi da ma'ana na asali ko ko wanda ba na asali ba mun fahimci wannan ko Allah ka samu dace e tahayyaru ba ba kha'un bane tahayyaru ai ta tahayyaru minhu kana al-buhturi nan ne ko buhturi ya ce idan ainu rahat wa hiya ainun alal jawa falaysat bi sirrin ma tusirru al-adali'u idan ainu idan dai har ido rahat ta zub da hawaye rahat ma'ana sakabat wahaya ainun wahi wahaya ainun alhanin tana matsayin alama ne alal jawabi saka wani bakin ciki falaisa bi sirrin ma tusirrul adali'u to sai ka ce fa ma tusirrul adali'u abinda al'adali'u karan jam'i ne na mene dila ƙashin ƙirji kun gani? to abinda ƙashin ƙirji ke ɓoyo ƙasusun ƙirji ke ɓoyewa a cikin ƙirjin laisa bi sirrin wannan ba sirri ba ne nan ya yi amfani da lafasin al'ainu ko? to dole ne ya zama ɗaya daga cikin al'ainu ɗin nan ya zama akwai ɗaya da aka amfani da shi ga ma'ana na asali akwai kuma ɗaya wanda aka amfani da shi da ma'ana da ba na asali ba dole ne kawai ya zama haka mun gane ko wanne ne aka amfani da shi ga ma'ana na asali shi ne na farko don ya ce idan la'ainu rahat ina ƙarinan da ke nuna mana al'ainu na farko ma'ana an yi amfani da shi da ma'ana na asali saboda rahat don ido na hakika ne ita ce take zubar da zub da hawaye ainu na biyu ya yi amfani da ita ne a matsayin menene a matsayin alama kamar cid jasus a domin dukkan wata alama da za ta sa ka gane wani abu da ke wani sirri da ke boye a ya zama kamar cid kun gane to ainihin na biyu استعملها الشاعر هنا بالمعنى المجازي كنغاني لماذا لأن العين الثانية استم... استعملها الشاعر استعملها الشاعر هنا لتدل على علامة التي هي من مما يتعلق بالجاسوس al'aini na farko ista'amalaha sha'iru mai waka ya amfani da ita anan da ma'ana na asali ne saboda karina lafziya da take nuna mana cewa ainihin hakikanin ido ne yake nufi ya ce rahat ko masha Allah mun bance nan ko falaisa bi sirrin ma tasirul adalu ma tasiru ma dinnan musuliya ce ayi allazi abinda tasirul adalu idanu ke kasusuwa ke boyewa falisa bisirin ba zai zama sirri ba ku duba da kyau ku gani yanzu idan mutum na bakin ciki ko farin ciki ta yaya ake ganewa ta fuska ta ido kuma jinnu ko to ashe kenan duk idan zaka kalli mutum a fuskarsa ka gane yana cikin farin ciki ko bakin ciki ashe abubuwan da kasusuwan kirjin shi ke boyewa na halin zuciyan ashe ba su da amfani ba sirri ba ne kun gani ba sirri ba ne labarin zuciya a tambayi fuska to a nan al'aini na farko hakiki ne ainihin na biyu majazi ne a nan inda har za ka kalli fuska ka gane abin da ke ɓoye a cikin zuciya wanda ƙasusuwa suka ɓoye to ashe ko ba sirri bane abin da ke cikin kirjin saboda ai an riga an gano yanzu me ha wani hali kake ciki na damuwa ko kuma rashin damuwa to idan muka duba da kyau zamu ga akwai alaka tsakankanin ido wannan da muke da shi da CID ba alaka tsakankaninsu amma sai ya yi amfani da wani wani wata gaba sunan wata gaba da ke da yake bangare ne na jikin dan adam kun gani ainu na biyu ya yi amfani da shi ne da matsayin mene alama ko nan ba ido ba ne hakikani ba al'ainu na farko shi ne ido hakikani to sai ya yi amfani da sunan wata gaba wanda bangare ne jisi'i ne na mene na dan adam to me alaka tsakankanin almanar hakiki da ma'anar majazi shine juz'iyya me yasa ka ce juz'iyya saboda da ya tashi yayi amfani ne da sunan wani bangare na jikin dan adam yayi an kawo shi amfani da shi da wani ma'ana ba na asali ba mun fahimci wannan ko abin zaka same shi da dan dan wahala nan amma kaka damu yawan maimaita karatu shi ne zai saka fahimce shi misali mutum ya misali wani ya ce ga wani hannunan ga wani hannunan a jikin mutum yana tare wani hannu ko kuma ga wani hannu nan ya kai duka yana tare dukan wani hannu yana tare dukan wani hannu ko kuma ga wani hannu nan yana ga wani hannu nan mai duka yana tare kyautan wani hannu yanzu hannu wanda ake duka da shi shi ke ba da mene kyauta ko amma in ka lura da kyau ga hannu nan mai duka yana tare wani hannu mai kyauta hannu shi hannu yana yin kyauta ne da kan shi mutum shi ke kyauta amma dai hannun nan gaba ce da ke jikin dan adam wanda ake amfani da ta wajen ba da kyauta ko to ka ganin alaƙa tsakankanin lafazin hannu a nan guda biyu menene juzi'iya ce wani part ne na cikin ɗan adam ga wani hannu nan mai duka yana kare mene kyautan wani hannu kaga hannu mai duka shi hakiki ne a nan hannu wanda ake kare kyautansa ai hannu bai kyauta ɗan adam shi ke fita da kanshi amma kasancewan gabar hannun nan juzi'i ne bangare ne na jikin dan adam shine sai dan adam ke amfani da shi ya mika kyauta kun gani to alaka tsakankanin hannu da hannu menene juzi'i ne ai ba kamanciciniya bace to kamar yadda haka haka ido na farko da ido na biyu alaka take tsakankanin su juzi'iyya ce juzi'iyya ce wannan zaka dan sami shi dan wahala saboda an shigo cikin isti'ara isti'ara dama a cikin balagan nan isti'ara da kinaya su ne suka fi wahala amma inda ka kwantar da zuciyanka zaka iya gane su a hankali a hankali yau da gobe shi kan ba da dama ka fahimci karatu imamu dani wanda ya tesiri na cewa mara aiki shay'an ban taba ganin wani abu na ilimi ba illa ka tabtuhu kun gani wa ma katabtuhu illa hafiztuhu ban taba rubuta wani abu na ilimi ba face na haddace shi wa ma hafiztuhu fa nasituhu ban taba haddace abu na ilimi ta hanyar rubutu ba sannan kuma ce wai in manta shi to ma'ana yawan wa idza ma fahimta shay'an fa'idhu thumma akidhu gayatat ta'kidi yawan bita yawan bita shine zai baka da maka fahimci karatun to al-isti'ara at-tasrihiyya wal makniyya shine topic din mu na gaba muna lokaci ko mu je shi ko to nan kuma za a yi amfani ne da kalma a arota da wani ma'ana shine isti'ara in aka ce isti'ara yana da ma'anar metafa muna cewa metafo a metafa fa eh hmm? yanzu profesa profesa ba profeso ba ne dokta kala yadda ba wuce ke faɗan kala wala shi ne didi ba kalo ba ne ko kolo kamar lecture madalla sosai kuwa akwai wannan o da awa din suna wakiltan sure sound ne mun sun shida ko inda girma da shida a turanci ko to ka juye da shida shi ne zai baka sure sound a yadda ake faɗin shi a yadda suke faɗin shi ne a a a za ka ɗan karkatar da lafazin ɗan kaɗan a a professor sa sa kamar yadda za ka ce s i r sa yau ba sa ba yau wasu spelling symbols da ake sama suke wakiltar sound din shi ne za ga akwai o da r wani lokaci i da r a ba r bane fa r yawwa wani lokaci kuma a ne ma za ka gani a ka gani wani lokaci kuma u r e su ne suke wakiltar shi samun da suna da yawa amma suna da yawa fa nature labor ba labor ba neighbor he's my neighbor kamar haka to Allah ka samu dace now ah ba labor bane he's my labor neighbor he's my neighbor eh labor dai da muke cewa ba labor bane gaskiya labor duk da muna karanta spelling ne amma gaskiya ba haushi ya fi ɗanfi abin nan yana fata wasu kalmomin za ga sun yi dai kusan daidai da yadda bature ke furta to Allah ka samu dace so metafa shine kalma isti'ara lafazi da za a are shi a amfani da shi da wani ma'ana ba na asali ba to karin manta mun san akwai mushabba da mushabbawi ko to idan aka yi amfani da mushabba da mushabbahu bihi kun gane mu duba nan ya zama ya zama tashbihi kawai to a wannan halin kuma za a ɗauko ga mushabba da mushabbahu bihi sai a cire mushabba a za a cire mushabbahu bihi kai yanzu mushabba shine za a amfani da shi ya zama mushabbahu bihi kawai wannan ya zama isti'ara tasrihiyya eh isti'ara tasrihiyya idan idan kuma ka dauko mushabbahu bihi sai ka share mushabba kada ko mushabbahu bihi yanzu ka kawo shi independent kana nuna a matsayin mushabbahu bihi amma yanzu kai yanzu mushabbahu bihi ne yanzu mushabba to ya zama isti'ara makaniya kenan bari dan ƙara kwatanta idan na ce na ci murici mun san dai murici ko na ci murici kaman dutse kun gani ina mu shabba a nan murici kaman shi ne a data ko? dutse shi ne mini mushabbahu bihi wajen karfi wajen shabahi ko? masha Allah to yanzu idan ka ce na ci murci kana nufin dutse yanzu kana ka ɗauka ka mushabba ko ƙarar ko amma kana nufin menene dutse wai to wannan ya zama isti'ara tasrihiyya kun gani ana ce mishi isti'ara tasrihiyya saboda an fito a cikin lafazi mai aka kawo mushabba ko mushabba biyu mushabba idan kuma ka ce na ci dutse yanzu mushabbahu bihi wai yanzu shine ka kawo shi a cikin lafazinka amma kana nufin menene mushabba murjinka to yanzu istiyara ya zama ne makaniya barin ƙara fito man da shi ƙarara yawwa an kaga an yi kinaya an boye shigo jamil jiddan idan ka ce a yayi kama da b a yayi kama da b yanzu ai kaga mushabaha kenan kake ko comparison ne wannan tashbihi ne ma idan ka zo ka kawo a wai kana nufin b ne kawai kai tsaye yanzu a din nan da ma'anan b hakiki ne kaga ya zama majazi ko to ya zama isti'ara tasrif ko kuma ka kawo b kana nufin shine a ai majazi ne shi ma ko makniya dole dake na shi sai ka tuno da mushabba da mushabbihi to amma ba ku duba isti'ara yanzu da aka gina ta ba ana nuna kamanceceniya bace yanzu a'a yanzu ana magana ne akan menene ana magana ne akan ana ikirarin wannan abun ko dai shine mushabban ko shine mushabbahu bihi amma asalin ba shi bane to shi yasa sukan ce al-isti'ara mabniya ala tanasib tashbih in ya isti in an yi isti'ara aka aro lafazi aka yi amfani da shi da wata ma'ana daban to yanzu an manta maganan wai yayi kama da wani no yanzu ana nufin shi shine wannan abu kawai ake nufi kun gane ko ana gina isti'ara ne akan wai an manta da tashbihi ma'ana babu tashbihi kwata kwata yanzu ba tashbihi ake maka ba kamar yadda na misali na dauko murci na ci murci kamar dutse wajen karfi kaga murici shine mushabba me mushabbahu bihi dutse wajen karfi wajen mushabbai ko to sai na ce maka na ci murici da nufin dutse dutse ne na dutse ne na dauko wani ya wani ya miko min dutse da na karbi dutsen nan na tauna na ce wai na ci wani murici mu bincin wannan ko yanzu mushabbahu mushabbahu ka kawo ko amma yanzu ba kana cewa wai dutsen yayi kama da murcin bane a yanzu dutsen shine ma murcin yanzu kaga ai karra ka kawo menene mushabba to istiyara ta zama tasrihiya wa hiya ma suriha fi hafi lafzul mushabba to ka ci murci kaman dutse kai tsaye sai sai baka mana murci ba sai ka kawai ka ce na ci dutse kai tsaye kawai yanzu kana iddi'a'in kana ikirarin cewa ai dutse ne kawai ka ci ma kun gani yanzu kaga me ka kawo kai tsaye mushabbahu bihi go to wannan ta zama isti'ara makaniya metonymy an gani to Allah ka sa mu dace to metonymy ko da kinaya ne metonymy din wannan implied metaphor implied metaphor metaphor to Allah ka samu dace al-isti'ara min al-majaz al-lugawi isti'ara na daga cikin majaz na luga asalin isti'ara din nan wahiyar tashbihun asalin isti'ara din nan ta wani tashbihi ne huzifa ahadu tarfai wanda aka share ɗaya daga cikin gyaffansa ai in ku manta ba a can barko mun ji arkanu tashmi guda hudu ne ko akwai mushabba akwai mushabbahu bihi sai aka ce wai sammayani tarfai tashmi ko to mushabba da mushabbahu bihi a isti'ara akan share ɗaya ne sai a bar ɗaya a idda ai shine ɗin in an share aka bar mushabba aka share mushabbahu bihi to yanzu mushabba din ya zama shine mushabba bihi in ku aka share mushabba sai aka mushabbahu bihi ko to yanzu mushabbahu bihi wa ana ikiran shine mushabba yanzu mun gani madalla ga a kace yayi kama da b amma sai ka kawo a a matsayin wai shi ne bi yanzu kaga mushabba ne ka kawo ko to ya zama istiyara ta zama ne tasiriyya a'a ka share b a ne yanzu sai ka kawo b b din kuma shi ne kake ikirarin shi ne a din to istiyara ta zama makaniya kun gane abin kawai wayo ne kawai eh akwai kwantar da hankali alaikun sautula na? eh wajen isti'ara dama ai na ce mun isti'ara mabniyatun ala tanasib tashbih in aka isti'ara to gabaki daya an manta ma ba an manta ma da wani abu tashbih so kaga ba bukata a ce kama ma ba bukata yanzu kawai ana nufin a din nan da aka kawo shine b din ko kuma b din da aka kawo shine a kawai na'am aro ke imana aro ke nan imana a aro kalma ya amfani da ita da wani ma'ana wanda ba nata ba da wani ma'ana ba matsayin wata kalma ba a aro kalma wacce take da ma'ana na asali a amfani da ita ga wani ma'ana ai kalmar tana nan ita da ce mun gani misali ga wani sakakuri a ajin nan yadin karo ko kuma malam da sanar shi ne monita ko ya tinka shi kenan wata rana kawai sai ya tinkaro zai shigo sai ka ce ga ingarma nan zai shigo ga dakarin giwa toron giwa na zai shigo toron giwa zai shigo yanzu kaga wanda yake bai da balaga shi zai dauka giwacce za ta shigo amma ba kana rihi ba ne kana nufin ga wani ga monita nan kaman giwa kun gane sai ka share mene monita shine mushabba a wai sai ka nufanci giwon kai tsaye ai yanzu ka manta da menene ka manta da wani mushabaha yanzu isti'ara ce kawai kai kaga dai kalmar giwon ce amma ka yi amfani da ita ga wani ma'ana kenan ba wai ka ɗauko wata kalma ce makofin wata kalma ba a'a ka ɗauko wata kalma ce kai amfani da ita da wani ma'ana makofin ma'ananta na asali shine kawai abin da ake so a nuna magana mene mene sosai kuwa zaki mai tarin karfe na abudan ibrahim zaki mai tarin karfe sosai isti'ara ce anan watan kamar misali shi wannan na abudan ibrahim kamar zaki ne mai tarin karfe ai asalin maganin kenan to amma mene yazo ya manta da ba maganin tashbihi yanzu istiyara ce kawai yanzu sai ce zaki kaman shine zaki mai tarin karfe ba ku ban sani ko kun banci wannan maganar shi tashbihi baligi akwai mushabaha a ciki mana kana kamantawa ne wa in kana kayi iddiyayin shine mushabbahu bi yanzu to shi ko isti'ara ba kwata kwata ba maganar tashbihi kawai ba maganar tashbihi to bari mu duba al-isti'ara min al-majaz al-lugawi isti'ara na cikin majazat na lugha lafazan da ake amfani da su a arasu a amfani da su da wasu ma'ana ba na asali ba wahiyar tashbihun asalin isti'ara tashbihi ne isti'ara asalin shi tashbihi ne hudifa ahadu tarfai wanda aka share ɗaya daga cikin geffansa to kenan kaga za a iya share mushabba za a iya share mushabbahu bihi tunda an ce hudifa ahadu tarfaihi in aka share mushabbahu bihi aka bar mushabba ya zama tasrihiya in aka share mushabba aka bar mushabbahu bihi yanzu karara ya zama makaniya kun gani fa'alaƙatu hal mushabaha da'iman saboda haka alaƙa tsakankanin mushabba da mushabbahu bihi a isti'ara wa in kana ba maganin tashbihi a nan kuma za a share ɗaya to alaƙan shi lafasin da aka aro inda za a kawo koma da shi tashbihi za ga alaƙa tsakan- tsakankanin mushabaha ne iwa na abu ɗan ibrahim kamar ka ce shi ne zaki ko kuma abu ɗan ibrahim zaki ne mai tarin ƙarfe kun gani abu ɗan ibrahim zaki ne mai tarin ƙarfe to yanzu ya manta wai da maganar tashbihi shi yasa bai ce abu ɗan ƙar- abu abu ɗan ibrahim ba sai ce kawai zaki mai tarin ƙarfe na abu ɗan ibrahim na? to mai tarin karfi misali mai tarin karfi kumbanci wannan ko kawai sai ce zaki ne kawai wani yanzu yana iddi'a'in mushabbahu bihi shine mai yanzu shine mushabba to kaga isyara ta zama tasrihiyya kenan an mun banci wannan ko Allah ya kara fahimtar da mu na'am na'am to wahiyar kismani istiyara din nan ta kasu kashi biyu tasrihiyya akwai inda yake ake ce mai istiyara din tasrihiyya kar ku manta tasrih tasrihiyya daga tasrih ne shine ka fitar da abu karara vividly ka ba fitar da abu clearly kun gani wannan baddi yana daga cikin literature na english su malaman literature na turanci har yanzu ni ba su abin da ya sa su ba su fitar ba su raba balaga da da da da da adab literature ba su da balaga da adab duk haɗe yake har yanzu a dai sani na gaskiya amma su malaman larabci su sun raba adabi da balaga kowanne mai zaman kanshi darasi ne mai zaman kanshi na'am وهي تصريحية وهي ما صرح فيها بلفظ المشبه به استعارة تصريحية شيني dukkan isti'aran da aka yi ta hanyar kawo mushabbahu bihi karara a matsayin mushabba mun gane ko wahiyya ma sirriha fiha bi lafzil mushabbah bihi shine dukkan isti'aran da aka karara aka kawo mushabbahu bihi kawai makaniya wa hiya ma hudhifa fiha al mushabbahu bihi makaniya ita ce wacce aka share mushabbahu bihi wani miza lahu bi shay'in min lawazimihi sai aka yi ishara wani miza ai ushira ramzi bi ma'ana ishara wani miza lahu sai aka yi ishara ga shi mushabbahu bihi da aka share bi shay'in min lawazimihi da wani abu daga cikin abubuwan da siffofin da suke lizimtansa to ina ganin akwai gyara dan tambihi a nan ba kamar yadda ne bayani ba ku gani na yi bayani cewa idan an kamu shabba ta zama tasirihiyya ko aka idiyayin mushabba hobi shi yanzu shine mushabba to a yadda ya kamata bayani shine mushabba kawai shine ake sharewa mushabba hobi shi ake sharewa kun gani hukuncin na kan shi ne yanzu ba ma magana mushabbahu bihi an afuwan mushabba yanzu mushabbahu bihi shi ake magana akai wani lokaci za a kawo shi karara in aka kawo mushabbahu bihi karara ba a kawo mushabbahu ba a kawo mushabbahu ba to ta istiyara ta zama tasirhiya kaman zaki dan dan torin abin nan zaki mai tarin karfe mai tarin karfi zaki mai tarin karfi ai mushabbahu bihi ne ko kaga yanzu ya kawo shi a matsayin menene yana matsayin yana tunanin shi ne mushabbahu kawai kun gane to isyara ta zama ta sirri eh eh ma'am yawa jamil jiddan zan buge ka da sandan nan mutum ya daga hannu ya dunkule ya cincije ya tattakura ya ce mu wani zan buge ka da sandan nan kaga dai bai ce zan buge ka da hannuna kamar sanda ba sai ya ce zan buge ka da sandan nan kunga ya aro kalma ya yi amfani da ita da manan hannu da manan ta mana da manan asali ba ko to ka gani yanzu ai bai maganan betin bai maganan tashbihi ma yanzu yanzu isti'ara ce kawai kai tsaye zan buge ka da sandan nan kun gane wannan ko isti'ara kenan to inda za ka mai da shi tashbihi zai zan mene zan buge ka da wannan hannun kamar sanda ko to amma yanzu ba ita ba ba ba ita shbihi ba isti'ara kawai aka yanzu ko to kaga ai mushabbahu bi aka kawo to isti'ara ta zama ne ta zama tasrihiyya to isti'ara kuma makaniya shi mushabban mushabbahu bihi din za a share shi ne amma sai a kawo wani abin da ke da alaka da shi mun bince wannan ko kamar yadda zamu gani yanzu insha Allah ta'ala qala ta'ala Allah subhanahu ta'ala ya ce kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nuri kun san in baka fahimci balagan nan ba ba za ka taba fahimcin ijazul qur'an ba gaskiya ko da za ka fahimci ijazul qur'an to sai dai ka fahimci sama sama amma dai ka more da balaga da fasaha da hikima da ke cikin alqur'ani sai dai kawai ka ji ana magana inda inda imani mai karfi tare da kai ce Allahu akbar amma dai hakika ne abin da roma abu ba za ka bora ba Allah sun ta'ala na cewa kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati kitabun wannan wani littafi ne anzalnahu ilayka wanda muka saukar da shi zuwa gare ka litukhrijan nasa dan ka saboda ka fitar da mutane min adh-dhulumati daga dufai ilan nuri zuwa ga haske to shine suka ce kamar misali ka kaddara misali litukhrijan nasa min al-kufri kadh-dhulumati min al-kufri kadh-dhulumati kun gane to sai ba kawo kufri ba amma sai aka ce mene min adh-dhulumati kawai idda'in cewa wai yanzu mene zulumat din shine kufur kawai ga baki da yanzu kawai aka yi iddiayin haka kawai Allahu alamu bi muradi bi zalika to amma anan an aro lafasin az-zulumat dufai ana nufin menene kafirci ne wanda ke shine mushabbahu bihi inda zaka mai da abin tashbihi misali da ke kurjin nasa minal kufri ila mene minal kufri minal kufri kazzulumati kun mance nan ko to sai ba a kawo aka manta da maganar tashbihi kawai sai aka aro kalman azzulumat duhu ko wanda ba amfani da shi da ma'ana na asali ba ana nufin kafirci ne saboda ai akwai alaka tsakankanin kafirci da duhu ko ko ba hushe yakin ce Allah ka raba mu da duhun kafirci ban sani ba mun nabamci wannan bayanin ko to saboda haka nan isti'ara ta zame ce tasrihiyya saboda surriha bi lafzil mushabbahi bihi wa huwa adh-dhulumat law hawalna hadha al-lafz ila at-tashbih masalan la qulna litukhrij an-nasa min al-kufri kadh-dhulumati walakin lam yaqul Allah subhanahu wa ta'ala hakadha kun gani to sai aka kawo azulumat ana nufin kafirci ne ko anan to Allah shine mafi sani sannan annur ma annur haske ana nufin menene hasken musulunci ai min az-zulma min al-kufri ka zulmati ila al-islami kan nuri ila al-islami kan nuri zuwa ga musulunci wanda yake yayi kama da haske saboda duk wanda ya shiga cikin musulunci zai shirye ta zuwa ga sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam ko da alkur'ani kaga kaga sai aljanna to sai aka manta musulunci da mene haske saboda a cikin haske ai kana ganin ko ina a haske ne zaka iya ganin sauro a bango kamaki a haske ne zaka iya ganin miliyan da ya kasa ka dauka a haka ne zaka iya ganin komai dai kai abin da sauransu to kamar haka a haba malam a sai kama kwana kan miliyan ne baka sani ba ai haske malam haske ya haske ya ya cancanci hasken ya cancanci hasken na eh ba haushe kan ce rashin sani ba haushe an zakara ya kwana kan dami ko ka gani to kaga sai aka kamanta jahilci da mene rashin sani ka gani to Allah ka samu dace wa qala al-mutanabbi akwai fa wani littafi da ni da nake da shi in Allah bani iko zan fito muku da shi duk wata isti'ara ta cikin alkur'ani duk lafazin ko sai da aka fitar da shi watan sun zauna sun ba aiki alkur'ani ya aiki kamar yadda yake akwai duk wani tashbihi na cikin alkur'ani shi masu da aka fitar da shi aka yi bayani ka iya rubuta tashbihatul qur'an dirasa balagiya sai ka rubuta pdf kawai za a turo maka littattafai gaskiya sai ka download abinka sai ka karu na'am eh haka za a yi kuma inda ana son a more ilimin haka za a yi kuma a karanta yawwa ko ana ganewa ko ba ganewa amma inda za a naci ana roƙon Allah kuma ana ce na tabbatar wata nan za a wayi gari ku duba malaman zaure yadda mutum zai zo bai san komi an hau ba amma sai a ɗora shi akan ajiyar miya kuma haka zai ta yi ko da shekara biyar yana karanta ajiyar miyan nan kuma sai ya gane kuma hayyar kagwa ma haddace ta ma to kama haka ne da yawa na sa da yan wa ɗalibai da yawa suna ta kuka ai balagan na akwai wahala ai balagan ta encouraging ina ba za ka gane ta ba gaskiya eh to shi yanzu nake cewa nake abu nake mamaki na ce a to din ku ba ku gane ba shi ke ni kuma sai sai zama ni ma ba zan gane ba ai ba zai yi a ce an zama iri ɗaya ba to Allah ya taimake ni ga shi ana dan fahimtar wani abu to Allah ka sa mu dace da dama za ka ga akwai waɗanda suka zo daga kudanci sun zo abu nan ko fce karantar arabic language amma ba su da foundation a balagan nan to inda takaicin yake babu wani wanda ya iya turanci sosai wanda ya san balagan wanda zai karantar da su wallah malam kaga suna ta shan bakin ciki suna ta bakin ciki eh sai ga waɗanda suka iya ba su iya turanci ba sai dai larabci to su kuma waɗannan da suka zo daga kudin ba su da ƙarfin larabci kawai allah ne da ya ƙaddar zai zo karanta arabic saboda san addini ya fahimci larabci da addini to don haka ne gaskiya ya kamata a ce masu karanta arabic language ana musu darasi musamman akan turancin don su fahimce shi gaskiya don duk waɗannan faka'idojin da kake gani annan fa akwai sa turanci kamar yadda hausa mu ma akwai da malamin da zai san ya san balagan ya karanta hausa ya kware in ya zo ya fara maka bayanin irin waɗannan mala abin sai sai ya baka mamaki gashi a cikin harshen kana magana da shi amma kuma kai baka sani ba ta Allah ka sa mu dace akwai wani da aka zo da shi muka fara karatun yana shekara na hudu a biyu shi gani yake kamar wani shekaru huda ukun da ya yi ya ma yi abin din sai yanzu ne yake fahimtar balaga amma kuma ya riga wuce yanzu ma yana masters ne in ci mishi a karkace haka ta ai tun da Allah taimake ka wuce ko kari over baka da shi ai lafiya lau to Allah ka samu dace wa qala lil mutanabi wa qad qabalakum mumduhu wa anakahu mun dai fanci aya ko mutanabi ne yake cewa alhani wanda yake yabo ya rungume shi kamar kai ne kake yaban wani mutum to mutum nan saboda jin dadin ka jin dadin yabon da kai mishi da sauran sai ya zo ya rungume ka yi maka mu'anaka to shine shi ma mutum nabi bayan ya yabo wanda yake yaba mamduhu na su kenan to saboda jin dadi sai wanda yake yaban ya rungume shi mutum nabi shine mutum nabi bayan ya ji hucin maza shi ne sai ya waka yake cewa falam ara qabli man mashal bahru nahwahu wala rajulan qamatu aniqu al-asadu usudu falam falam ara qabli gaskiya ni gabani na mana kafin ka rungume ni ban taba ganin man mashal bahru nahwahu wani mutumin da teku ya tayi takike ni ya tinkaro shi ba wai yayin da mai wanda ya yaba ya tinkaro shi kwarjini da abin da sauran sai sa sai kama wani teku ne tinkaro shi shi da yake cewa shi bai taba ganin tekun da ya tako ya tinkaro zuwa ga wani mahalukin na adam kamar shi teku ga baki dai ba yau kai ko kududdufi ne aka ce gashi ya tinkaro ka ya za ka ci ballantana kuma kadai ka sa akwai jinjina ga wannan abu wala rajulan ni ko ban taba ganin wani mutum ba wani mahalukin mutum ba qamatul usdu wanda zakoka suka miƙe to aniquhu suna mu'anaka suna rungume shi ba kama na ba to yadda maganin yake falam ana kabli mammashal baharu am ana kabli rajulan kun ga mandin nan yana nufin rajul ne to sai bai kawo rajul din ba falam ana faram falam ara kabli mammashal baharu nahwahu ay falam ara kabli rajulan mashakal bahari rajulan da bai kawo ba ba shi ne mushabba ba kalbahari shi ne mushabbahu biyu ko to bai kawo rajulan ba kwata-kwata ba sai ya kawo mene fasarraha fil lafzi bai lafzin mushabbahi bihi wadda'a annahu al-mushabbaha yanzu kawai kun gani to saboda haka wannan ya yi ijira'in isti'ara ɗin ne a jirar isti'ara fi lafzi albahar lafazin albaharu a nan wai shi ne mushabbahu bihi inda za ka mai shi tashbihi to yanzu shi ne mushabba a shi ne yanzu ya kawo mana karar ko wai yana nufin mutum ne yi takike ne zuwa gare shi da saboda haka isti'aran tana nan isti'ara a nan ta zama ce tasrihiyya domin inda zaka kaddara ka fito da mushabbah din zaka ce falam ara rajulan afwan masham falam ara mammashal bahru nahwahu ko wala falam ara mammasha mammashal bahru karajulin misalin ka fito da shi haka karajulin ko kuma falam ara rajulan mashakal bahari na'am faram falam ara rajulan mashakal bahari sai yake kawo rajulan sai kawo albahar kawai wai yanzu shine kawai shine mushabbahu kawai yanzu karar kawai alhanda cin shine mushabbahu bihi to istiyara ta zama tasrihiya nan li'annahu sarraha ay azhara wa azhara wa ata bi lafzil mushabbahi bihi wadda annahu ainul mushabba fana wala rajulan qamatir rijalu tu'aniquhu kal usdi kun gane qamatir rijalu wanda mazaje suka miƙe tu'aniquhu suna runguman sa kalmene kal usdi kaman zakoka ba sai ya ce qamatil usdi tu'aniquhu kawai to yanzu kun gani ya sarra bi lafzil mushabba bihi wadda annahu huwa mushabba al'ana to saboda haka wannan istiyara ta zama ni tasrihiya wa qala fi madhi sayfid daula sannan wata nabi din ya bude baki yake cewa yayin da yake yaban sayfid daula amma tara zafran hulwan siwa zafarin tasafahat fihi bidul hindi wal limami yana ibn sai bidola yake cewa amma tara zafaran shin baka taba ganin wani zafaran nasara ba hulwan mai dadi siwa zafarin banda rabanda tasafahat fihi bidul hindi wanda aka sami bidul hindi aka ce bidul hindi ana nufin takubba wallimami limam jam'i ne na limma gashin da ke nan goshi amma yanzu nan yana nufin kwakwalwan ka ne wato ma'ana babu rabon da ya kai rabo daɗi kamar lokacin da aka sami takubba sun haɗu da mene da kwakwalanka to a nan idan muka duba nan inda ya ijra'in isti'ara din shine tasafahat a yanzu takubba da kwakwalan ka suna gaisawa ne tasafahat atusafihul siyufu almakaniya an habi bidul hind ma limam la la la la yujuz zalika to yayi amfani da tasafahat yana nufin yana nufin talaqat sun hadu ko gane ko to anan ne yayi ijra'in tasri'i isti'ara din tasrihiyya wato ma'ana amma tara zafaran hulwan siwa zafarin talaqat bidul hindi tasafa hindi afwan talaqat bidul hindi kal musafaha talaqat kal musafaha kun ga talaqat sun haɗu ko wanda inda za a kawo zai baka mushabba kal musafaha kaman mene kaman musafaha ko wanda ke shine mushabbahu bihi kal mulaka zaka zaka zaka dar suna ne to shikenan yanzu sarraha bi lafzil mushabbahi bihi wanda ainihu anil mushabba yanzu kawai wa huwa mabni aidan ala tanasi tashbih nan ya gina shi ma'ana babu tashbih anan kawai yana idda'i mushabbahu bihi yanzu shine mushabba kawai to istiyara ta zama tasrihiya nan wa qala al-hajjaj fi ihda khutub khutub khutbihi hajjaj bin yusuf al-thaqafi yace a cikin ɗaya daga cikin hudubobin sa an yi hikaya cewa wai mutanen iraki a lokacin shi duk sarki da gwamna da aka yi musu ko shugaba na ƙasa da aka yi musu sai su kashe shi to shine wata rana sai aka dauki hajjaj bin yusuf al-thaqafi sai aka tura shi a matsayin shugaba shugaban ƙasa ga baki da a can to dama ku dai kuna jin labarin hajjaji bin yusuf al-thaqafi wajen zalunci to shine sai ya tafi kasan iraki da ya tashi tafiya sai ya shiga masallacin babban masallacin garin amma kafin ya shiga sai ya samu bandeji yanar da kan shiga baki da farifat ba ganin komai sai gulalan idan shi kawai bayan ya shiga masallacin garin sai labari yawa su cewa ga sabon shugaban siyasu malam mutane suka yi dafifi zuwa masallaci babban masallacin garin suka kewaye can bayan ya ga mutane sun taru sai ya fito waje yana rike da takobi a zare yana kallon su daidai dama da hagu shine sai ya khutba to a cikin khutban ne aka ciro wannan statement din sai yake cewa inni la'ara ru'usan kad aina at wa hana kitafuha wa inni da sahibuha inni la'ara ru'usan kai gaskiya fa ni ina ganin wasu kawunna ga sunan kad aina at waɗanda sun nuna wa hana kitafuha sannan kuma wa hana kitafuha lokacin tsinke su yanke su yayi wa inni da sahiba kuma wallahi ni ni ne mai tsinke su to suka ce cikin maganin sana akwai isti'ara kun gane ko nan kawai ya kawo mushabbahu ne yadda takadirin magana yake inni la'ara ru'usan kasamarati kun gane kad aina at inni la'ara ru'usan ina ganin wadansu kawuna kasamarati kamar 'ya'yan itatuwa kad aina at sun nuna to da ya tashi nan sai ya kawo sai ya share kasamarati ko shi ne mushabbahu biyu ko to amma yanzu aina at nuna yana da alaka ne alama ce ta asamarati da aka share ba ka ba koko alama ce ta ru'usan alama ce ta samarar wanda ba ka ba ko to shine wa huwa ma hudhifa lafzul mushabbahu bihi wasurriha warumiza ilaihi bi shay'in min lawazimihi an share mushabbahu bihi amma nuna yana da alaka da al-samara din da ba kawo ba shikenan sai aka yi ishara zuwa ga shi mushabbahu bihi ta hanyar mene ta hanyar kawo wani abin da siffa da ke siffan da ke lazimtar sa nuna mun samu gani ko kai ne ka je kana tafiya sai kai tuntube da dutse har ya fi saman kafa misali sai ka ce kana tafiya na yi tuntube da alale na yi tuntube da alale ya fi saman kafa yanzu ta yi za a yi alale fasa gaba ba zai yi ba sai dai ya zama mene na yi tuntube da wani dutse wanda ya fi saman kafa kun gani na yi tuntube da wani alali kamar dutse ya fasa min kafa to kaga fasa kafa ai ai alal bai yi to shikenan sai ka share dutsen kawai sai kai ishara zuwa ga dutsen da mene ya fasa min kafa Allah ka sa mu dace watan wannan fa ko fasahan da balaga da kake da shi amma fa yanzu to kana da luga wannan shine zai dada baka dama ka dada mora maganan ka dada gane ka fahimci maganan kuma ko duka muna yi a cikin Hausa fa duka muna yi wanda yake inda wanda ya hayi karanta Hausan yazo ya dinka fito maka da su malam sai ka ta mamaki sai ka ta shan mamaki a na sha mamaki to ku gani yanzu mamaki ne ka sha sai dai watan wani abu ya baka mamaki ya baka sha'awa kun gane ko wannan sha'awan ya shige ka kamar yadda kake shan wani abu abin sha kaga sai baka ba ko na ci kwakwa na ci kwakwa ka gani shi ma Allah ka samu dace wa qalil mutanabi mutanabi yake cewa walamma qallatil iblim tataina ila abi ila ibn abi sulaiman al khutuba walamma qallatil iblu wani hali ne da aka fada cikin karanci na wadata da sauransu ba ba dukiya mutane sun fada cikin tsananin talauci sai suka fada cikin matsalolin rayuwa shine yake fadawa cikin matsalolin rayuwa shine yake siffanta shi da mene yake siffanta shi da hawa kan wani bala'i wannan makalatul iblu yayin da raƙumma suka yi karanci imtataina al-khutuba sai muka hau kan bala'o'a khutub jam'i ne na al-khatab bala'i ila ibn abi sulaiman zuwa ga ibn abi sulaiman suka ce ainihin yanda maganar yake shine walamma qalatil iblu imtataina al-khutuba kalmarakibi kun gane ko kalmarakibi imtataina al-khutuba sai muka hau bala'u'a a yanzu bala'i ana hawan shi ne kalmene kalmarakib to sai share marakib bai kawo marakib ba amma sai kawo mene imtata wanda yake da ma'anar ruku kun bacci wannan ko to nan istiyara ta zama ne ta zama kaniya haisu hadhafa al-mushabbaha bihi wa ata bi shay'in min lawazimihi ay wa ashara ila shay'in min lawazimihi shine imtita al-majdu ufi al-majdu ufiya idh ufita wal karamu wazala anka ila daikal alamu haka ne ko wannan baitin kun kafin rike fasarin shi sai da na sha wahala amma insha Allah subhanahu ta'ala zan iya fasara maka shi fasaran da ina fatan duk inda ka je wajen wani kwararre wajen balaga shi ma ka zai fasara maka wanda kuma bai kware ba wajen abin to ba za ma ka gane me fasaran ba almajdu girma daraja da daukaka a sharfu bayana ko almajdu walkaramu girma da daraja ufiya an ba shi ko kuma almajidu girma ufiya an ba shi lafiya walkaramu da karamci iz ufita yayin da aka baka lafiya wazalal alamu anka radadi kuma ya gushe gabarin jikinka ila ya dai ka zuwa ga abokan gabanka yanda ma nan yake karar kawai kai tsaye almajidu ka insanin ufiya shi ke na kawai gungane almajidu ɗaukaka ka insanin ya yi kama da wani mutum ufiya wanda aka ba shi lafiya sosai kuwa sai ya share mene insanin shi ne mushabbahu bihi ko sai bai kawo shi ba sai ishara zuwa ga wani abu da ke lizintan dan adam shi ne mene ufiya al'afiya shi kenan kawai to saboda haka istiyara ne ta zama makaniya a istiyara ne da kinaya su ne za a samu ɗan wahala amma kun ga sauran masa'il na balaga a hannu za ka same su cikin sauki to Allah ka samu dace mun fahimci wannan ko to mu sami dalilin balaga dama kamar da ne mutum na ishara dalilin balaga akwai tamarin din nan mahalula duka an yi tatarin tamarin din nan ga sanan za ka ga an biyan da aka fitar da isti'aran da sauransu kaga lafiya lau na farko kenan sannan kuma yawan ji duka malamai tor sa'id ne ko rislan ya karantar da wannan littafin akwai shi a cikin net eh balarabe ne dan misra sunni kuma ina jin ma kamar ina da ɗaya yanzu ma kamar wannan darasin ne ma to ya karantar da shi in kaga in ka fahimce shi da hausa so yana da kyau kuma kai downloadin wannan kuma shi ma ka saurara ka ji akwai malamai da dama da su karanta Allah ka samu dace Allah shi mana jagora abinda Allah ya ba mu iko muka bayani daidai Allah ba mu ladinsa wanda kuma ne kuskure Allah ya fahimta da mu kuskure ne kuma ya ba mu ikon gyara na yi tambihi ga baitin mutane bijiya kan kuskuren da na yi wajen karanta da fassara yanda baitin yake shine a wanda yake yake ya baje kolin balaga a ciko a yaqtuluni wal mashrafi madaji'i wa masnunatun zurqun ka'an yabi agwali a yaka tulu ni wai yanzu shi abokin gaban na zai iya yakata wal masharifiyu alhanin takobi na al masharifiyu shine as-saifu takobi wanda ke ga yaji na wuce wal masharifiyu mudaji alhanin takobi na shine abin kwanciya ta shine matashin kaina wa masnunatun sannan kuma da kibiya kun gane ko kuma mashi da kibiya wa masnunatun zurkun wanda yake blue ka an yabi a gawali wannan kibiyan nan yayi kama da fira haƙora na fatalwa na eh umrul kais ba na ce mutane bi ne afwan umrul kais ne umrul kais ne to Allah ka samu dace so shine dama tambayi kan kuskuren da ne na'am wannan na karken nan almajidu ka insanin ufiya almajidu daukaka ka insanin kamar wani mutum ne ufi aka ba shi lafiya iz ufi ta yayin da aka baka lafiya wal karamu da daraja wa zalal alamu radadi ya gushe gabarinka ila adaika zuwa ga abokannin gabanka سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك